يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا خذوا هجركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا دما ياتي اديو الله واديو الرسول ابي امرنين الله ابي امرنين منزون الله صلى الله عليه وسلم واولي الامر منكم da shugabanni masu ba da umarni shugabanni daga cikin mu to anan gashi zai ba da umarni ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'mina khuzu hijrakum lalle ku riki shiri ku zauna da shirin ku ko da yaushe ku zama kuna cikin shiri وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم كذا كل كنا cikin shiri saboda waɗannan makiya wato ku tanadi abun hawa na yaƙi ku tanadi makamai na yaƙi shine ma'anan ku zo hijirakum kullum ku zauna cikin shiri wannan kamar yadda muka faɗi jiya lokacin da muka zo fassara ayar bata ƙare ba ya zama dole ga al'umma mu san ilimin boko saboda zamani ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda yake cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniya lokacin da annabi ya kaure ko a Madina Allah yake duk wanda bai bi shi ba saboda son mata ko son yaya ko son gida ko son dukiya ko son dangi ko son dangari ko don son gari ya ki tafiya ya bi annabi to ya saurari abin da zan masa to aka yi ta hijira to da aka koma garin aka shekara shekara takwas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya kwace makka ta zama hannun sai to maganar hijira ne daga yau ta kare amma jihadi fa ba soke ba jihadi kam wal jihadu baqin ila yawmil qiyamah amma jihadi shi fa yana nan har tashin duniya to saboda haka yanzu a zamani yanzu idan jihadin ne kana da kwari kana da baka kana da mashi kana da takwabi kana da doki karfa me ka iya da masu helicopter me ka iya da masu marit ta saboda haka dole ne kenan a yi boko don a san yadda za a hau jiragen sama masu kashin wuta a san yadda za a yi jifa zuwa mil ɗaruruka a rushe gidajen makiya a kare kai in ba yi boko ba wannan ba zai yiwu ba saboda haka yin boko ya zama farlu kifayatin akan mutane tun da yake shi jihadi farlu kifayatin din ne amma in yi farwa mutane a garinsu ya zama farlo aini wato ya zama kan kowa da kowa saboda haka fanfiru su batin abin firu jami'an wajen tafiya yakin kuma yadda duk shugaba ya bayar ko sarki ko imam ko ra'is ko sultan wato duk dai kowane suna aka ba shi shugaban kasa ko sarkin kasa to in ya ba da umarni sai a tafi in yace su wani su wani su ne za su tafi guda ka za su tafi in ko yace duk gaba ɗaya za a tafi to sai wanda ya ɗaukewa shi ne su batin jama'a jama'a daban-daban ayin firu jami'an ko kuma ku tashi gaba ɗaya wato duk da shugaba kenan za a tafi to wannan malamai sun ce ayar da ta sauka a mai cewa waɗansu zauna su koyi ilimi a gida waɗansu kuma su tafi ta soke wannan sai aka ce a kowace tana aiki wannan tana aiki waccan ɗin ma tana aiki ya yi wallazina amanu qatilu allazina yalunukum min kuffari wal yajidu fikum ghilza wa lam anna allaha ma'al muttaqin wa idza ma unzila suratun wancan aya ta kusa da wannan na'am bismillah na'am wa inna minkum laman la yubti'an فإن صابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن منكم لمن ليبطئن فإن صابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أما ضد هكا وإن منكم لمن ليبطئن أتكنكو أكوي وطن سكي sa mutane kasala suke sa mutane kasalan tafiya wato su hana mutane tafiya a cikinku cewa a cikin kuɗin nan an dubi sahabbai ne aka ce a cikin ku wa inna minkum laman labatiyana wannan kamar ayar suratul anfal kenan da take cewa ijadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yasaquna ila al-maut hum yanzurun lokacin da suke zaman makka hankali a tashe suna neman a ba su dama su rama abin da aka yi musu annabi ce ku yi haƙuri ba a bani izinin yaƙi ba to gashi yanzu an ba da izinin yaƙin kama aka rija ka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina karihun yawancin su gashi an faralta yaƙin waɗansu kuma ba sa so su yi yaƙin saboda haka ne ma wa inna minkum laman la yubatti'anna a cikin ku akwai waɗanda suke sa waɗansu kasala suke hana su tafiya yaƙi din wato in fili ya zama ta'addi kenan dai baɗi anna an ce akan munafukai ne saboda abin da zai zo nan gaba an ce akan masu ƙiya ne to duk dai wayan na minkum a cikin akwai laman lai baɗi anna masu sa wa mutane kasala masu sa musu nauyin jiki su hana su tafiya وإن منكم لمن لبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا تفدم هكا كم sai dai munafukai ba masu tsoro ko masu kiuya ba munafukai su ne suke cewa haka wa inna minkum laman la yubtiyan fa in sabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya iz lamakum ma hum shahida idan ya ki tafiya ya hana mutane tafiya waɗansu ko sun gagare shi sun tafi din in an tafi yaƙi yaƙi ya zo da karaya waɗansu mutane sun mutu wato sun yi shahada a can sai ka ji yana cewa kai amma ko na keta rijiya da baya na kuru Allah ya taimake ni an amallahu alayhi Allah ya yi min ni'ima tun da ban sa ban je da su ba yanzu ni ma da na mutu ni rika faɗin haka ya hana kansa zuwa ya hana mutane zuwa idan ko jihadi ya ya kawo da mutuwa wato da shahada sai rika cewa kai Allah ya taimake ni na keta rijiya da baya ai suwa ne suwa dunni na hana su ba dan su ma da sun mutu an amallahu alayya Allah ya min nima idh lam kun ma'hum shahidan tun dai ban halarta tare da su ba ai ko baka zama shahidi ba
wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulan يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما in ko kuka samu nasara yaƙi ya yi kyau an kashe kafirai an ɗebo ganima mai yawa shi ko ya yi kyau ya ya hana mutane tafiya bai je ba wala ina sabakun fadlun min Allah kenan in aka samu fatahi aka samu nasara aka samu ganima da yawa la yaqulanna sai ka ji ya ce ka Allah ya kun bayyana kuma bayyana sai ka ji ya ce ya laita ni kuntu ma'ahu kai wannan karin ina ma da na je kai ina ma ni ma da na je da an samu wannan fatahi da ni da an samu ganiman nan tare da ni fa afuza ni ma in samu fauzan aziman babban rabon nan da wayannan mutane suka samu kaji ba irin wannan magana kaji ba wannan irin magana kun je an muku an muku mutuwa jama'an ku sun samu mutuwa sun yi shahada farin ciki yake yana murna na shi Allah ya taimake shi Allah ya kudar da shi shi bai abin da ya same ku ba yau kuma kun je kun samo nasara bakin ciki yake yi don menene bai je ya samu wannan nasara ba ka Allah ya kun bayyana kuma bayyana hun wadatu sai ka ce ba wani masoyin ku ba kun akwai fili tanisi in ba hakiki ba ne ba da tsananin doka faman ja'ahu izatun min rabbi faman ja'ahu mau'izatun min rabbi qad ja'atkum mau'izatun ja'atkum mau'izatun ja'ahu mau'izatun ka Allah kun bayyana kuma bayyana kuma wadatun sai rika cewa ya laitani kuntum in samu babban rabo shi a wurin sa ima ina ma da ina tare da su in samu babban rabo shi a wurin sa samun ganima ka dawo lafiya shine babban rabo da ashe dama yana tare da annabi ne don a samu ganima don a samu abin duniya don duniyar ne kawai kamar yadda aka faɗa tun a baya minkum man yuridu dunya minkum man yuridu lahira a cikin ku akwai masu son duniya akwai masu son lahira to wannan masu son duniyan kenan aka faɗa anan wannan aya karshen ta ya laitani kuntu ma'ahum fa fuza fawzan azima ina ma da ina tare da su in samu babban rabon da suka samu mutanen duniya su duniya ce babban rabo a wurinsu mutanen lahira su lahira ita ce babban rabo a wurinsu a shehu tijjan da ya aiki khalifarsa aliyu harazin ya tafi haji da ya je badar ziyara da ya tsaya akan shahada ubadrin sai ya wani babban numfashi yace ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima wa'annan shahidai ina ma ni ma da kaman su nake ina tare da su nayi shahada in samu babban rabon da suka samu sai ya shide sai ya mutu yanzu in ka je badar za a nuna maka an rubuta a dutse ashekul magharibi shine wanda yace ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima yana nan aya tana rubuce a kabarinsa yadda ake ziyarar shahada badrin haka ake ziyararsa shi aliyu harazim babban halifan shehu tijjani wanda ya rubuta jahilul ma'ani din nan shehu tijjani tura shi ce don wata bukata tawa ba faɗi bukatar ba sai ta bayyana anan bukatar shehu tijjani da annabi ya ce masa ashabuka ashabi fuqara'uka fuqara'i talamizuka talamizati qul lahum la yuzuni na ɗauki almajiranka na mai da su almajiraina na ɗauki sahabbanka na mai da su sahabbaina na ɗauki fakiranka na mai da fakiraina to yana so ya kafa hujja ne idan wannan mutum ya je ya yi shahada ya zama shahidul muhabbati to ashe duniya ta yi shaida kenan shi ma ga shahidinsa a badar tare da shahada'un annabi a badar kuma yana rubuce a dutse gobe in kaje zaka a nuna maka in ka ce masu kaiwa ziyara ina shekul magaribi ina shekul morocco sai a nuna maka wurin kabarin sa shi Ali Harazi wanda ya rubuta jawahirul ma'ani din nan dai yana rubuce ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima saboda soyayya sai ya shide sai ya mutu saboda tunanin abin da lillahi faluqatil فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما وبنجي ينا كرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة tunda dai kuka zama kashi biyu minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai wanda bukatar duniya kawai yasa suke bin annabi sallallahu alaihi wasallama duniya suka sa a gaba ita suke so to yanzu ina kiran waɗanda suka sai da duniyar su suka sai lahira ba wanda suka sai da lahirar su suka sai duniya ba ina kiran waɗanda suka sai lahira suka sai da duniya su zo falyuqatil fi yaqi falyuqatil fi sabilillah allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wanda suka sai da duniya suka sai da rayuwa suka sai da rayuwar duniya suka sayo rayuwar lahira to sun zo su yi jihadi fi sabilillah saboda Allah Allah yashrun hayatad dunya kan falyuqatil fi sabilillah alladhina yashrun hayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda yayi jihadi saboda Allah fayubtal daidai can wajen jihadin sai a kashe shi aw ya ghalib ko ko yayi nasara ya rinjayi kafirai ya dawo idal husna yayi kenan ɗayan alherai guda biyu musulmi in ya tafi jihadi dole ya dawo da ɗayan alherai guda biyu ko dai ya kashe kafirai ya rage mugun iri a duniya ya ƙarfafa addini ya dawo da ganima ko kuma ya shahada ya ɗaukaka addini kuma ya shi ya shahada ya huta ya koma ga Allah to duk yadda ta yi dai fayuktal ko a kashe shi au ya galib ko yayi nasara yayi rinjaye fa sawfa nuti ajran azima duk wanda ta faru cikin biyun nan akwai lada mai girma a wuri na zan bashi duk mutumin da ya haka zan bashi lada mai girma in ji Allah wa man yuqatil fi sabilillahi duk wanda ya jihadi saboda Allah fa yuktal ko a kashe shi au ya galib ko ko yayi rinjaye fa yuktal ya galib fa sawfa wannan da sannu nuti zamu bashi ajran azima lada mai girma to cewa da sannu din nan saboda a nuna cewa ana so dai ka samu tsawon kwana kada a baka tsoro a ce za ka mutu yanzu yanzu ce da sannu za mu bashi wato duk lokacin da ya mutu shi wanda bai mutu ba din
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وما لكم لا, تقاتل لا تقاتلون في سبيل الله me zai hana ku ku yi yaƙi ku yi jihadi saboda Allah me zai hana ku saboda haka ayar ta zo babu hanzari kenan in dai shugaba ya ba da umarnin a tafi jihadi to babu dama sai a tafi kenan in bai ba da umarni ba ne sai a saurari umarninsa domin shi ne ulul amri mai umarni a hannu an riga an masa mubaya alal kitabi was sunna shi kuma ya karba alal kitabi was sunna wanda suka yi baya ko sun yarda alal manshadi wal makarahi abinda suke so da abinda ba sa so duk in ya ba su umarni za su yi saboda suna bin umarninsa don shi khalifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da aka ce liyu Allah wa diyu rasulahu ulil amri minkum to wannan in ya ba da umarni me zai hana ku je ku yi jihadi kuwa وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله مي زي هنا كوي جهادي سبو دوكا كلمر الله والمستضعفين كما كوي جهادي سبو دقواتو رونانا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان كوي جهادي سبو دوكا كلمر الله da kuma saboda kwato raunanan mutane wanda suke hannun kafirai wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani kun ga dai wawul adafi yana bi ba hana ba qur'ani ashe kenan kamar yadda Allah yake ce adiyullah wa adiyur rasula bai zama laifi ba in kace dan Allah dan annabi shine bai san addini ba bai san annabi bai san alqur'ani ba anan aka ce me zai hana ku yaki saboda ɗaukaka kalmar Allah da kwato raunana kaga an hada kwato raunana a cikin ɗaukaka kalmar Allah ko ba ce shirku ne ba me zai hana ku yi jihadi saboda Allah saboda kwato raunanan mutane minar rijali wan nisa'i wal wildani cewa min raunana daga cikin mazaje da mataye da yara anan an yi taraki ne a cikin yin bayani kamar in ana ba da labari ne a ce sojoji sun farma gari kaza sun kakkashe farar hula da maza da mata da yara ƙanana don a jawo tausayi a nuna munin abin da aka aikata saboda haka nace sun sun farma fararen hula sun kashe maza da mata da tsofi da ƙananan yara saboda haka Allah ke jawo tausayin mu me zai hana mu jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah don kwato mazaje raunana a hannun kafirai da mataye da ƴaƴa ƙanana mu jihadi mu kwato su Abdullahi ibn Abbas yace ina daga cikin ƙananan yara a lokacin uwata lubaba tana daga cikin mata a lokacin mu ke tsare a makka ba mu da iko mu hijira in za ka yi hijira kafiran makka za su kashe ka sai dai ka gudu a ɓoye ba wanda ya sai fita a fili sai umaru umaru ne da zai tafi ya je ya yi ɗawafi sai ce to jama'a ina wanda yake so matansa su zama gugware ƴaƴansa su zama marayu zan fi muhammadu ya bi ni a hanya bayan wannan kwari yanzu nan matan za su zama gugware ƴaƴan su zama rayu to lokacin an tsare ba dama kai kaura sai kuma a ta wahal da kai Allah ya ce to me zai hana mu jihadi saboda kwato waɗannan raunana da kuma na mazaje da mata da ƙananan yara wal mustatafin min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira gashi kuma kullun suna addu'a suna tsare din ka san na tsare ko kullun addu'a suna ta addu'a suna ce rabbana ya ubangijin mu akhrijna ka fitar da mu min hadhihi alqaryati zalimi ahluha ka fitar da mu daga wannan gari wanda mutanen garin azzalumai ne makka dai ba a dangana mata mummunan abu amma mutanenta in sun yi mummunan abu sai a ce mutanen garin miyagu ne akhrina min hadhihi alqaryati ka fidda mu daga wannan gari wanda azzalimi ahluha wanda mutanen garin azzalumai ne Allah ka fidda mu daga wannan gari in ba matsuwa ba da wahala wa zai addu'a Allah fidda shi daga makka in dai ba don nufin koma madina ne ba ai sai don nufin koma madina waj'al lana min ladunka waliya Allah muna roƙonka kai mana jagora wanda zai jibinci al'amarinmu ya kwato mu hannu waɗannan kafirai wacce na min ladunka nasira Allah ka taimake mu kai mana mataimaki ka ba mu wani mataimaki sai Allah ya ji roƙonsu ranar fatu makkata Allah ya danka wa annabi garin da ƙasar gabaki ɗaya ya sanya musu waliyan kenan yau shine majibincin lamarinsu duk gaba ɗaya kowa ma ya huta ba ma ba ma hijirar an huta sannan kuma ya naɗa musu attabun mu'asid mai shekara goma sha takwas shine farkon sarkin da annabi ya naɗa a madina kuma yi ta kula da damarin su sai ka ce ba saurayi ba wato mai gyaran ƙasa mai kulawa da su wacallana min ladunka waliyan wacallana min ladunka nasira saboda haka ne akan wannan aya ne aka ce wajibi ne in musulmi sun ga kafirai sun ɗaure musulmi suka ce sai an biya kuɗi to musulmi su haɗa kuɗi su biya su fanso wannan asiri wato asiri wannan ɗaurere dole ne a biya kuɗi a fanso wanda yake ɗaurare fukkul aniya kuma musamman in ba shi da kuɗi in ko mai kuɗi ne to sai ku yi alkawari da shi in kai kaɗai ne ba jama'a ba ce ina da kuɗi kuma na san kai ma kana da kuɗi a garinka idan na biya na fanshe ka za ka biya ni kuɗi na iya ce eh to shi kenan ya waje ba sai ka biya ka fanshe shi shi kuma ya biya ka in bai biya ba ya yi laifi amma in baka tambaye shi ba ka biya masa kai mai kuɗi ne kuma ya fito da aka sako ce na gode na gode bai biya ka ba to an ce a malikiya an ce ya kamata ka tambaye shi ka ce na biya maka ɗin nan don kana da kuɗi ne ni ma kuɗin ba isa na suka yi ba saboda haka sai ka biya ni shafi'a suka ce ba zai tambaya ba waj'alna min ladunka waliya waj'alna min ladunka nasira الذين آمنوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان inna kaida shaitani kana da'ifa allazina amanu su mu'minai koyaushe suka yi damara za su tafi jihadi to fa sun tafi jihadin nan saboda Allah ne ko sun mutu ma sun mutu domin Allah ko sun rayu ma sun rayu domin Allah domin Allah ya riga ya saye su ya sayi dukiyarsu ya biya إن الله اشتري من من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوريث والإنجيل والقرآن وأن شيني مطعم مسلمين ذات بتوس جهاد نن سبود الله والذين كفروا to musulmi suna yin jihadi saboda Allah kafirai kuma suna yin jihadi saboda menene fi sabili tagut su ko suna yin jihadi ne saboda shedan saboda duk abinda kai aiki da shi ka saki Allah ka saki manzon Allah ka saki gaskiya ka bi abin to ya zama dagot naka shine dodonka shine shedaninka shine ubangijin da kake bautawa inda abin ya raba ka da Allah ko menene abin to fassaran dagot din zai fito nan gaba waje wa qatilu awliya shaytan alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut anan ne za ku gane wata fassarar da wata fassarar da wani yake bayarwa wai in ka ji ƙaryati a ƙur'ani wai ƙauye Allah yana kiran makka ƙaryatu ƙaryatu sannan ce sunan ƙaryatu ƙauye ai laraba ba za a wuce gaban sa musu fassarar abin da su faɗa ba ƙaryatu alƙarya sunansa babban gari wanda bai kai madinatu ba amma ƙauye ai sunansa badiya badiya akwai fassara da wasu suke cewa in ka ji ƙaryatu to ƙauye kenan wai in ka ji ɗariƙatu mugunya hanya kenan sabilu shi an mai kyau alhali ko gashi nan allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabili taguti sabili taguti ma mai kyau ne wala tattabi sabila almufsidin shi ma mai kyau ne to su qur'ani a bashi ya fassara kansa da kansa kar a sa masa son zuciya ko dabara ko wayo ko shigar da wani abu sai abin ya fito sai jefa mutum abin sa fili kamar cewa a cikin ka zuwa wani littafi da aka fassara da hausa in an zo cikin wannan aya ta suratul nisa'i wai wasiddiqi da muka karanta din nan ce ai manyan sahabban manzon Allah ake nufi babu siddiqai bayan su alhali alqur'ani yana cewa wallazina amanu wallazina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiquna wa shuhada wa cikin suratul suratul hadidi wanda suka yi imani matukar imani da da Allah da annabi da annabawa su ne ake kiran siddiqai su ne kuma shuhada'u kuma a wajen hadisi kuma muslim ya rawaici cewa alaikum bisiddi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا karfin musulmi ya kare da Allah ya yi magana annabi ya yi magana kuwa sai a jefar maganan banzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni dai abin da ce ku rike gaskiya ku rike gaskiya abin da ka sani ka faɗe shi daidai wanda ba kake shakka kai kirdado irin na gaskiya wanda bai gushe ba yana yin haka yana yin har Allah ya rubuta shi a wajensa wani nawa mai gaskiya to kullum aka ce wani ya faɗi magana ce to akwai da wasu abubuwa kan amma magana ka in ya faɗa ba ta tashi to a riƙe gaskiya فقاتلوا أولياء الشيطان آه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله مؤمني سنا جهادي نسبوا دا دوك كلمة الله والذين كفروا كافريكم يقاتلون سنا جهادي في سبيل الطاغوت سبوا دا هني الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان الله يتي كي دمرا ku mutanen Allah ku yaƙi mutanen shaidan inna kai da shaitani kana da'ifa za ka bi dariƙa dariƙa tijjana an shiga ba a fita ba a rasa da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wale sai da cikin dariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a kuma za a girma iyaye musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin jama'a ka yarda to kai ba za ka ga dariƙar ne dariƙa tijjana an shiga ba a fita ba a rasa da wata dariƙa ba a ziyarar waliyai sai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a sai dai an rasa za a girma iyaye musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin jama'a ka yarda kun yarda ko na baka dariƙa shi wata tijjani ka ce ka karba alhamdulillah na ba iya tijani ka je zaka ba to alhamdulillah to je koya muku lazimi da wazifa da zikirin juma'a faqatilu ku yi damara ku yaqi awliya ash-shaytani mutanen shaytan dama istawa zalimu alayhi ash-shaytan fa ansa zikrullah ulaka hizbu ash-shaytani ala inna hizbu ash-shaytani humul khasirun in jama'a ta waru wannan daban wannan daban an ci aqida ta rabu to ɗaya aqidar ta Allah ce ɗaya ta shaytan Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan to sai ku yaqi mutanen shaytan kada ku ji tsoronsu inna kai da shaitani kana da'ifa ku kuna da Allah fa Allah shine mai cewa innahum yakiduna kaidan fa akidu kaidan wa mashril kafirin amhiluhu ruwaidan in Allah yana tare da kai yana yin yana nuna ikonsa shaidan yana tare da waɗannan yana nuna musu kaidinsa wanne ne mai rinjaye ala inna hizballahi hum ghalibuna kar ku ji tsoron su faqatilu ku ya qawliya shaytani mutanen shaytan inna kai da shaytani shi kaidin shaytan kana da'ifa abu ne wanda yake mai rauni ba abin da ya iya sai wasu wasi sai zuga a zuciya ko takobi ba zai baka ba ko mahaji ba zai baka ba iyaka zuga ka kawai saboda haka yake da rauni na dariƙa sai na shiga ba a fita ba da wata dariƙa ba ziyara wasu walisai wanda suke cikin dariƙa za a kula da sallah za a yi biyayya wa iyaye za a yi jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a ba kai ba duk wanda ya ji haka ma na bashi ba sai an sake zuwa ba duk wanda ya ji wannan sharadi ya bi ya da yi mukaddami ya koya masa lazimi da wazifa na bashi dariƙa tijaniya in an shiga ba a fita ba a hada ta da wata dariƙa ba a ziyara wasu waliyai ma nan ziyara bara wanda ba ya daga ta ke zuwa bara za a kula da sallah ita cikin jama'a yi shoti jani kuma za a gina iyaye musu biyayya domin ya ce wanda ba sa wa iyaye su biyayya da wanda ba sa mazan su biyayya kar a ba su ɗariƙa sa ba irin ɗariƙa wa'annan mutanen bane jam'in wazifa da jam'in zikir juma'a ka yarda na baka to duk wanda ya ji wannan dai na ba shi ɗariƙa ko ba mu sadu ba ya nemi muƙaddami ya shirya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a ba sai an sake tasowa ba kuma inna kaida shaytani kana da'ifa kaidin shaytan wani abu ne mai rauni ba shi da ƙarfi kar ku ji tsoron su alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu ssalata wa atu zakata falamma kutiba alaihim alqitalu idhu kamar yadda na faɗa maka baya cewa waɗansu mutane sukan sa waɗansu sukan kashe gwiwar waɗansu su sa musu nauyin jiki su hana musu tafiya yaƙi ai ta taɓa faruwa ma lokacin da kuke makka akwai wasu jama'a da suka zo wajenka alam tara yalla baka gani ba ilal lazina zuwa ga waɗannan jama'a kila lahum wanda aka ce musu kuffu aydiyakum waqi musalata ku kame hannayenku ku yi haƙuri ku dai ku yi ta sallah ku kame hannayenku ku yi haƙuri kada ku yaƙi da kowa ku dai ku yi ta sallah yana daga cikin jama'ar Sa'd ibn Abi Waqqas da Abdurrahman ibn Auf da waɗansu daga cikin sahabbai da su Miqdadu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce musu izini su kam nan gaba duk wanda ya tsokane za su yi yaƙi da shi annabi ya ce abinda aka murce mu mu yi haƙuri mu yi ta sallah ko mu yi ta aikata ayyukan alheri wato zakata a nan ba zakkan farilla ba domin zaman makka ana aikata ayyukan alheri ana ana ana tsarkake zuciya ana tsarkake dukiya amma babu zakka da aka koma madina kuma ba a daɗe ba sai aka wajabta yaƙi tun ba shekara ba aka saukar da uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha la nasrim laqadirun tun ba shekara ba aka saukar da wannan amma zakka a cikin shekara ta biyu ne aka wajabta ta an wajabta azumi da zakka duka a cikin shekara ɗaya shekara ta biyu azumi aka wajabta shi a cikin rabin sha'abana na wannan shekara kamun azumi ya sauka ma an riga an wajabta shi to zakka kuma a wannan lokacin aka wajabta ta yanzu an ce zakata nan a ba da duk yadda aka iya ba wai nisabi yadda aka yadda aka saba a yanzu ba alam tara ila allazina qila lahum ya kaga waɗannan mutane ya rasulullah mutanenka wanda aka ce musu kuffu aydiyakum kame hannayenku banda fada in an zo ka ne ku yi hakuri wa aqimus sala wa aqimus salata wa atuz zakata ko dai ku yi sallah kuma ku ba da zakka wato ku ba da sadaka falamma kutiba alaihim alqitalu da aka wajabta musu yakin falamma kutiba alaihim alqitalu idza fariqun minhum yakhshawna nasa nan da nan sai muka ga fiskokin waɗansu sun canja saboda suna jin tsoron mutane masu makami kamar yadda muka faɗa a cikin suratul anfali ubangiji ya faɗa mana suratul anfali yace wai za lokacin da yake cewa lokacin da ka fito daga gidanka wa inna fariqan minhum la karihuna yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun lokacin da aka wajabta yaƙin sai ido ya canja waɗansu duk da kyar za su suke tafiya idon su ya canja kamar za a ja su ne zuwa mutuwa alhali ko da suna nishaɗa suna ce a basu su yaƙi a basu su yaƙi to falamma kutiba alaihimul qitalu da aka faranta wannan yaƙi a kansu idza fariqun minhum sai aka samu wasu daga cikin su ba dukan su ba yakshawna nasa suna jin tsoron mutane mayaka kafirai khashiyatillah aw shadda khashiya yadda suke jin tsoron Allah ko ma fiye da haka wa qalu suka ce rabbana lima katatta alaina alqitala ya ubangijin mu dan me ka wajabta mana yaƙi laula akharna ila ajalin qaribin da ka dakata mana sai mun yi ƙarfi mana tukuna mun zauna a gari mu mun yi ƙarfi mun haɗa makami mun haɗa komai da mun yi shiri ul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa ka tambaye su kace me kuke jin tsoro ne wai mutuwa ai duniyar yan yar kadan ce dadin ta ma kuma dan kadan ne ba komai mata'ud dunya qalil wal akhiratu lahira khairul liman ittaqi mutun ya kaura daga duniya ya koma lahira shi yafi a wurin mai tsoron Allah haka ubangiji yake jawo hankalin bayinsa da farko ya ce musu ulmata duniya qalil ga yawa duniya ya rasulullahi dadin duniya fa dan wani abu ne dan kadan dan kadan din ma yana gauraye da bakin ciki gurgudun jin dadin ka gurgudun bakin cikin ka lole ne ka mutu ka batta ko ka tsufa ka batta ko a raba ka da ita kana gani ana yi ba da kai ba saboda duniya ce wata rana wani mutum ya sayi gida da shi da abokinsa abokinsa ya sayar masa da gida sai suka ce wa sai na ali ba don kar ka ce mun yi su'ul adami ba da sai ka rubuta mana takarda ta shaidan wannan ciniki namu na gida ta ba kuma ka hawa rubuta mana sai ya rubuta cewa wawa ya sayarwa wawa gida a titin gafalallu wato kudu da kabari arewa da mutuwa kusa da gabar wajen kusa da filin tashin kiyama a mararraban hanyar wuta da hanyar aljanna gidan da aka ce kuma kowa ya shiga ciki baya dadewa wassalam
Allahu akbar sai mutumin ya dauka yace karanta mini inji a karanta masa ashe haka abin yake haka duniya take to a bani kudi na nayi sadaka da kudin a bani gidan lahira
akbar ulmata duniya qalil ga yawa duniya fadan dadin duniya fadan kadan ne kuma kowane gida fa haka yake a duniyan nan fa hal ya illa akbarun wa janaiz duniya wato mai ishirin ana cewa duk wanda kaga suna yawo a duniyan nan to gawaye ne fa suke yawo in baka gawayen ba baka jima bane sai kaga duk sun zama gawaye ko wannan gidaje komai kansu kaburbura ne fa duk duniya duk waɗanda ka gani gawaye ne duk gidaje da ka gani kaburbura ne kowa haka yake saboda inesantar da mutane hankalinsu duniyan nan ta zama abin hawa ne zuwa lahira kada ta zama ita ce abin nufi da farko ya ce kulmata a duniya kalil ka gaya mutane duniya jin daɗin ta ɗan kaɗan ne ya ce wala ka yatu khairun liman ittaqi amma lahira tahi tafi duniya a wurin mai tsoron Allah kamar an tsaya ba tsaya ba nan ma sai ce wala akhiratu khairun wa abki wala akhiratu khairun wa abki wallahi lahira ta fi duniya kyau da daɗi da dawwama kuma in an ja ka iso nan ka sai sake jinka gaba wallahu khairun wa abki zabi Allah Allah ya fi duniya ya fi lahira ya fi wanzuwa rubu da komai kama Allah haka Allah yake jawo hankalin mutane ثم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا تظلمون فتيلا duk abin da kuka aikata Allah ba zai rage muku ladan ku ba sai dai in ku ne kuka bata in ka aikata abin kirki ka je lahira ba gan shi ba to kai ka bata abin ka tun daga duniya amma ninnin ka shi ma zai yi in ka bar shi hannun Allah kuma Allah ba zai kara maka zunuban ka ba in ka in kai mugun aiki ɗaya har abada ba za a kara shi ba ba kamar kyakkyawan aiki bane in ka tuwo ma sai a yafe wala tulamuna fatila Allah ba zai zalunce ku ba ko dan yar ledan nan da take goyuwa a bayan kwayar dabino
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا aina ma ta kunu yudrikum al-mautu kuna jin tsoron zuwa yaƙi saboda ku tsere wa mutuwa ne ai duk inda kuka shiga mutuwa sai ta bi ku aina ma ta kunu yudrikum al-mautu duk inda ka shiga sai mutuwa ta samu inda kake sai dan kwanan ka bai kare ba walau kuntum fi burujin mushayyada ko ka shiga benaye masu tsananin tsawo wato mushayyadun wato mustarak ne lafazin akwai shid sunan wani siminti mushayyadu wato wanda aka goge shi da wani irin siminti mai karfi akwai kuma mushayyad wanda aka tsawaita gininsa a duk inda ka shiga komi zamowan gidan gogagge ne komi santsinsa ba za a iya shiga ba saboda wayoyi ko saboda igiyoyin lantarki ko saboda duk da duk inda ka shiga ba za ka tsira muta ba duk inda ka shiga wadau kuntum fi burujin mushayyada kamar yadda ake zaga wayoyin lantarki a gidajen manyan mutane din nan to duk inda ka shiga dai ba za ka tsira mutuwa ba da kada ranar ta zo aina ma ta kunu yudrikumul maut duk inda ka je mutuwa za ta same ka walau kuntum ko kuna cikin fi burujin mushayyada ko kuna cikin gidaje masu tsawo wa in tuzimu hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyatun yaqulu hadhihi min indik kull kullun min indillah fama li haula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna hadisa a yahudawa kuma lokacin da ka sauka madina da suka kafirce maka sai Allah ya jarrabe su da yunwa da ɓacin gonaki suka ce dama wannan mutum shi'umi ne tun da ya zo garinmu gonakinmu sun ɓaci yunwa ta zo ta ta farma garinmu suka ce wa in sai ya kudu hazin inda idan bala'i ya same su musiba ta same su yahuda suka ce wai annabi ne ya zo musu da shi lokacin da bai dawo garinsu ba haka garinsu yake ba wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah in suka ji dadi su wannan ka daga Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun in ko wani abu ya same su yahuda yaquluna sai su kan ce hadhihi min indik wannan kai ne ka zo musu da shi qul kullun min indillah ka ce musu komi ma daga Allah yake zuwa wanda bai san Allah bai san shi da haka komi daga Allah yake zuwa saura dai abubuwa sukan kasu kashi hudu ne kashi hudu alkhalqu wat takdir shine na Allah khalaqa fa qaddara alkasabu wal fi'l lil abdi wato Allah shi ke halittan abu ya kaddara ya ajiye ya ce maka wannan alheri ne gashi nan ga hanyarsa ya halicci wannan kuma ya daidaita shi ya ajiye ya ce maka wannan sharri ne gashi nan wannan kayi wannan karka taba to in ka taba wannan alherin nan ka gode wa Allah Allah ne ya halicci alherin ya ajiye ya ce ka taba kuma ya baka ikon tabawa sai ka zama mai alheri in kuma sharrin ne ka taba dama Allah ya karka taba karka taba kar kuma kace karka taba kace ni na saka ni ban saka ba fa inna Allah la ya'muru bil fahsha'i to in ka taba to kai ka taba in ka aikata kasabinka ne aikinka ne to sai a rubuta maka wannan ka gode wa Allah Allah ne yayi maka wannan kuma ka nisance shi don kada ka rasa inda za ka manna shi in ka riga ka yi shi kuwa maganinsa ka tuba ka tuba wa Allah to amma su ainihin mu'tazilawa sun ce a'a su ba haka bane ai shi mutumin Allah da ya ya halicci wannan da wannan din shi in kance shi ne ya halicci wannan da wannan ko ba ka da ƙarfi sai daga gare shi wa ya sa ka taɓa sharri ka ce a'a wannan ba ku san Allah ba kome daga Allah yake amma Allah ya aje alheri ya nuna hanyarsa ya aje sharri ya nuna hanyarsa ya yi umarni da wannan ya hana wannan wannan hikimarsa ne wannan mashi'arsa ne a sallama wa Allah kurum Allah shine mai komi mai kowa la yas'alu amma yaf'alu Allah ba a tambaye dan me kaza dan me kaza ya zama kaza kul kullum min indillah fama li haula il qaumi cin waɗannan mutane kan me ya same su ne kaman dabbobi me ya same su ne la yakaduna yafqahuna hadisa ko kusan fahimtar maganar da ake yi ba sa yi sanan malamai suka ce ashe dole sai da malami ake karatu shi wannan karatu larabci ne kuma ana karantawa suna ji kamar yadda nake hausa na aka ga mai jin hausa yana ji to larabci ne ake karanta musu amma Allah ce me ya same su ne ko kusan fahimtar abin da ake faɗa ba sa yi tashi akwai abin da za a faɗa kowa ya fahimta ko wanda za a faɗa ba kowa zai fahimta ba kamar maganar mu na shekaran jiya an yi yaƙi an yi jihadi wayannan sun mutu saboda Allah wanda ya mutu saboda Allah bai mutu ba fa a wurin mu musulmi amma fahimtin da muka fahimci wannan mai gaskiya ne ya gaya mana shine Allah saboda haka muka yadda bai mutu ba da ransa amma kafiri zai gane wannan shi gawa ya gani gashi ma kun tona kun binne ku ce bai mutu ba gashi kun tona kun ya mutu kun tona kun binne sannan ku ce bai mutu ba to shi ba ya gane waɗannan abubuwa to amma mu da yake fahimtar muna fahimta ne daga Allah to daga nan za mu fahimci abubuwan da kafirai ba sa fahimta ta nan kuma yadda musulmi zai fahimci abin da kafirai ba sa fahimta to haka malamai za su fahimci abin da jahilai ba sa fahimta haka ko wanda suka fi su ilimi za su fahimci wani abin da waɗannan ba sa fahimta har a iso da aka saukar da iza ja'a daga karantawa da annabi ya karanta sai abubakar ce mun fanshe ka da iyayenmu da rayukanmu sai magana ta kare sai sannan wuri kira dan mitin haka shin menene suran nan take faɗa ne kabi za ja nasrullahi wa fatwa ratun nasir kullu bijna fajin fasabi min kasafu min kan tawaban sai sabban da ya kira sai suka ce ai kowa ya ji fasaran sa ai asili ne sai abdullahi ibn abbas sai na ce kai me ka fahimta sai ni fahimta ta ya amirul mu'minin ina jin wannan wannan sura kaman ta kawo mana labarin annabi yayi kusan rasuwa ne fa sai wani ce ni ma jikina yana bani haka ina fahimtan haka yaushe aka taɓa saukar da wata sura umar ya kira taro domin ta ba wani abu ya fahimta ba yaushe aka saukar da sura ce na abubakar take a wurin yace mun fanshe ka da rayukanmu da iyayenmu ashe kenan wani na fahimtan abin da wani bai fahimta ba saboda zurfin ilimi da zurfin karfin imani zurfin ilimi da karfin imani in sun bambanta wani sai ya fahimci abin da ba za ka fahimta ba yanzu kaga irin abubuwan da mutane suke yin nan su salulan nan su talabijin din nan su satellite din nan duk mutane suke yi amma ni yanzu ba zan iya yi ba amma ka akwai abin da zan yi ba za su iya yi ba to ilimi in ya bambanta fahimta ta bambanta sai ga wani ya fahimci abin da wani bai fahimta ba fama ali haula il qaumi me yasa waɗannan mutane kaman dabbobi la yakadu ko kusan la yakaduna yafqahuna hadisa ba sa ko kusan fahimtar mu abin da ake faɗa na alqur'ani bismillah
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفي بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا يا كيدان أدم كبعد هنك لنكنان كفهمت أبن الله يكفدا ma asabaka min hasanatin in wani abu na alheri ya same ka fa min Allah daga Allah yake Allah ne ya yi ka ya kawo ka ya baka wannan alheri ko ya bada wannan alheri wa ma asabaka min sayyi'atin in ko wani abu mummuna ya same ka kai ka aikata aka kama ka da laifinka an ma rage da yawa an soke maka laifuka da yawa aka saka maka dan wannan karamin ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير da abin da ya same ku na musiba to kuka jawo wa kanku ko da yake Allah yana yafe muku masu yawa ne ya kama ku da kaɗan walau yakhudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zariha min dabba walakin yakhiru ila ajalin musamma da Allah yana kama mu da irin laifukan mu da muke yi da ko dabba ɗaya ba za a rige duniya ba amma dai yakan yafe kuma ya jinkirtar da wani ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا يا رسول الله kai dai mun aiko ka ne zuwa ga duk duniya ga baki ɗaya kai mata gargadi wa arsalnaka linnasi ba li qaumika ba sallallahu alaihi wasallam wa arsalnaka linnasi rasula mun aiko ka zuwa ga duk duniya ga baki ɗaya duk mutane ga baki ɗaya wato in an ce mutane da waɗanda suka mutu da wanda suke da rai da wanda za su zo duk mutane ne ko to mun aike ka zuwa ga duk mutane ga baki da ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira sallallahu alaihi wasallam wa arsalnaka mun aike ka inji Allah linnasi zuwa ga mutane gaba daya rasulan kai mun zo ne dukkan mutane gaba daya wa kafa billahi shahida idan wani ce bai yarda ma Allah ya tabbatar ya yarda wa kafa billahi shahida zama wanka manzo Allah ya yarda لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا زمو وانك من زن الله دا الدنيا تاتي بتيدبا الله يا يد يا تبتر من زني سن يد سن تبتر ملائكة سن يد سن تبتر ما سي علمي سن يد سن تبتر كما شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي قائم بالقسط كون كافري كون بيد الله تكريتون الله با Allah ya tabbatar mala'ikunsa da annabawansa da malamai sun tabbatar haka manzancin kai ke Rasulullahi maka sai billahi shaida abu in Allah ya ce ya tabbatar ya yadda ya yi shaida kowa ma ya rike shaida sa in ya so kai manzo ne ya sallallahu من بيع الرسول فقد باع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا من يدي الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا wannan babban manzo man yudiyin rasula duk wanda yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya faqad ada Allah an gama ya gama yi wa Allah biyayya shi manzo Allah yadda ke wurin Allah in Allah zai magana da halittarsa shi zai fara tsayawa gaban Allah in halittarsa za su nemi Allah shi za su fara gani a gaban Allah manzo Allah kenan inda za a gane haka Allah da kansa yake cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rami wannan jifan da kai ba kai kai jifa ba Allah ne ya jifa alhali ko mutane abin da gani annabi ne ya jiba yana ce shahatul wuju shahatul wuju shahatul wuju Allah ya ce ba shi ya jiba ba Muhammad ba Muhammad ne ya jiba ba shi Allah ne ya jiba amma amma abin da mutane suka gani annabi ya dauki tsakuwa yana jiba yana ce shahatul wuju shahatul amma ce wannan jiban da kai ba kai kai jiba ba Allah ne ya yi jiba bai ce ba ni bai ce ni ba bai ce walakin ni ramaitu ba a walakin Allah rame saboda haka in kuma masu yi baya da annabi ne ta hanyar jamala kenan ta hanyar jalala kaji ta hanyar jamala kuma innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydi duk wanda ya mika maka hannu yace yayi maka shaffa ya mika wa Allah hannu yayi masa shaffa kaman hannun Allah ya kama in ya kama hannunka sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu alaihi salatu wassalam wani rasula duk wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ala Allah shikenan ya bi Allah an gama ومن تولي دو وند يكي فما أرسلناك عليهم حفيظا برني دشي يا رسول الله ban haɗa ka da shi ka kiyaye mini shi ba ban ni da shi ka gani amma Allah in yace annabi ya bada wuri ya barka da shi ka kaɗe in dai Allah ya ce annabi ya bada wuri ya bar shi da mutum ko da mutane in yace zarni wa man kharajtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tawhidan thumma la kalla innahu kan zaka ji sa'udu sa'udan in ko ce zarni al mukazzibin wa inna amati wa zaka ji inna lana ankaran wa jahiman inda Allah ya ce annabi ya bada wuri to آه وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد اطاع الله duk wanda yau annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya hakika yayi wa Allah biyayya wa man tawalla duk wanda ya kauda kai ya ki bin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma arsalnaka alaihi hafiza shikenan barni da shi ban ce ka kiyaye ka bi shi da kiwo ka kiyaye shi ba وكان بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن توليه ما ارسلناك عليه حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا
وهم الرسول وقد أطاع الله ومن توليه ما أرسلناك عليه حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا آه ويقولون طاعة munafikai in sun zo gabanka suna ladabi su duk abin da kace mun dauka duk abin da kace mun dauka mun dauka ala rasul dani mun dauka mun dauka mun dauka a cikin biyayya muke wai kun da sai zabar zumin indika amma daga sun fita daga wurinka bayyata da'ifatu minhu ghayra allazi taqul kowanne abin da ya kulle a zuciyarsa daban ya rabu da abin da ya faɗa a gabanka zai aikata abin da yake kulle da shi din na saba maka amma abin da ya faɗa a gabanka ya rabu da shi in ya fita daga wurinka fa za bar zumi indika wa yastabir minhum ghayra allazi taqul wallahu yaktubu ma yubayitun abin da suke koyewa a zuciyarsu din nan sabanin abin da suke gaya maka mummunan nan da suke koyewa a zuciyarsu gaya maka mai kyau to Allah zai sa a rubuce wannan abin da suke koyewa din wallahi sun rabu farid an wa tawakkal ala Allah rabu da waɗannan munafukai kai dai ka dogara da Allah wa kafi billahi wakila Allah ya isan maka Allah ya isa madogara Allah ya isan maka ka dogara da Allah sallallahu alaihi wasallam
zuwa ga shi bayan gaisuwa ta da fatan alheri wani takarda ta zo ne daga abba kiyari abba jabba kiyari daga tutun daga local government Bauchi state zuwa gare ka bayan gaisuwa da fatan alheri muna fata Allah shi kara maka lafiya da ɗaukaka mun rubuta wannan takarda ne domin mu miƙa godiyar mu ga shehu saboda irin bayanin da yake muna daga cikin alkur'ani muna fahimta muna jin daɗi kuma muna roƙon shehu ya mana addu'a Allah ya ba mu iko yin amfani da abin da muka ji kuma ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara mana fahimta ba ku iko yin aiki da abin da ba da yi ikon abin da Qur'ani ya faɗa mana da abin da Annabi ya faɗa mana sallallahu alaihi wasallam ina ne ga wannan gurja namu a gaba mu da mutanen da muka baki daya alhamdulillah da saka da
zuwa ga shehu bayan gaiwa da fatan alheri mu dai mu biyu ne a wajen mijinmu sai mijinmu ya kasance ba shi da lafiya ni kuma ga shi ban wuce shekarun da zan yi aure ba shin yaya zan yi ina iya rabuwa da shi ya aure ko kuwa mai shawara shi ya bani wato shawara iri biyu ce akwai mata masu yin haƙuri da maza ko ba su da su za su iya haƙuri akwai wanda ba sa iya haƙuri kamar maza ɗin to wanda ba za ta iya haƙuri ba lalle ne ta miƙa kukanta wajen shi su manyan mutumin ce su roƙe shi ya sauƙe mata ta je ta aure to in yaƙi sai ta kai shi kotu sai ya sallame ta amma ba za ta zauna da shi kuma ta riƙa fita tana lalata ba yadda da wannan ba
zuwa ga shi bayan gazuwa ga sadaka na mun bayar aiwa dan uwan mu wannan shaibu wanda ya rasu a tudun gora wuciciri addu'a Allah ji kansa amin bayan haka ne kuma akram gallahu sadakan da ake kawowa wajen gaisuwa wanda aka yi ma mutuwa na magada ne ko kuwa su ma su bayar da sadaka ne ko kuwa ya amal yake a wanda ake wanda suke kawo ai su ne za su mika mu gaba suka ba in sun bai wa magada to sai a a irin wannan naga yadda mutane suke suna tarawa ne suna saya wa baki abinci su ma suna cin abinci su matan da aka bari da murayun da aka bari kamun a je garin raba gado irin wannan sadakan da ake kawo shine abincin su shine abincin bakin da suke zuwa gaisuwa zuwa ga shehu islam ashe na da bayan gaisuwa da fatan alheri Allah su kara maka lafiya ya daukaka a bisa taimakon addinin musulunci da musulmai da kake bayan haka wani malami ne ya mana wa'azi da wani da wani hadisi kamar haka wanda مسلم عنه قال من سام رمضان ثم تباهه ستة من شوال كان كصيام الدهر sai wani malami ya ce wai ba inda annabi ya ce a yi azumi a cikin shawwal shi ne nake roƙon malam ya yi mana bayani akan wannan hadisi ni ne almajirin ka ka ce mutumin da ya ce ba inda annabi ya faɗa ya haddace hadisi dubu ɗari nawa ya tambayi wancan mutum ya haddace hadisi dubu ɗari nawa saboda ya samu yin magana cikin hadisi wannan hadisin tabbatacce ne cewa ana son mutum ya azinci kwana shida a cikin shawwal in ya azinci kwana shida watan ramadan in an samu kwana talatin talatin sau goma ɗari uku talatin sau shida shida sau goma sittin an gama kwanakin shekara guda kenan zuwa ga shi sai wani daga data ta hudu kenan ina neman amin bayani akan basmala a cikin sunnar farilla ina fata mai karantawa zai daure karanta kuma shi zai bayani akan ana yin bismillah a cikin sallan farilla ana yin bismillah a cikin sallan nafila domin waɗanda suka ce makaruhi ne wanda iyakan wanda suka magana wa suka ce makaruhi ne a cikin farilla a bayyana bismillah amma in dai surar da za ka karanta a cikin qur'ani tana da bismillah ai ba sai ka tambaye wani ba za ka karanta in dai surar da za ka karanta tana da bismillah qur'ani ba sai ka goge ba sai ka karanta su tare in fatiha ce tana da bismillah in kullu wallahu ce tana da bismillah kowace sura qur'ani ba wanda ba ta da bismillah sai bara in bara za ka karanta karka sa bismillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ji gamu Allah ji gamu yayin mu da malamu da malamu Allah saka sallama da alheri ranar laraba mai zuwa insha Allah za mu ɗaure karatu in Allah ya so amma karfe uku nan za mu yi karatu a filin a filin sakwaya ne za mu ɗaure karatu ba anan masallaci ranar laraba mai zuwa insha Allah da karfe uku za mu so mu kare karfe hudu insha Allah Allah ji kanmu gidan iyayenmu da malamu da malamu Allah saka shi wani da alheri Allah ta rufe masu taimakon addini Allah ya karfafe mu Allah ya ce mana imani mu ce mana addini mu ce mana mutunci mu ce mana kasar mu Allah ka yarda mu da addu'a wannan muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji musulmi maza da mata rayuwa da mutunci Allah wannan hirin duniya da lahira Allah ya ce mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi mu karba mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق الناس الحق لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الى الله ان شاء الله